ولا تحمله ولا تحمله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi ya ikhtisari Imam az-Zabidi ya rasu 890 uku Allah subhanahu wata'ala ya cikin shi da rahama muna kitab na hamsin da shidda sunan kitab ɗin kitabul jihad wasiya karatun mu zai ci gaba hadisi na 1193 hadisi yana ƙarƙashin tarjama babu man yujra fi sabilillahi azza wa jalla baban da zai bayyana hukuncin mutumin da yujra aka mushi ajiru aka raunata shi fi sabilillahi a hanyar ɗaukaka addinin Allah mutumin da ya samu rauni aka illanta shi aka ciyata shi ko na nago an yi shi na ƙarƙashin wallazi na fi biyari an yi shi wanda aka raunata ko aka illata a jihadin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zame mushi kankarar zunubi inda dan Allah ne haka kuma koda ko a ce kamar yadda ya yi bin sharaf annawa ya bayyana koda a ce mutumin da aka ma illakin wajen yakar hawar jawa ne kamar ba da difa'i akan jinin al'umma akan dukiya wasu malaman suka ce ɗin tun da aka sa ƙairin fi sabilillahi kenan wanda ya kibanci kawai jihadi manzala sassai ce wanda zai namsu biya dinarin tsere ubangijin da raina ke hannun shi salalari sai ya tabbatar mahallar su barin wata'ala sifa ta aliyadu sabanin wanda suke korewa layin kulam a harin fi sabilillah ba za a yi ma wani illa ba a mai rauni a hanyar ɗaukaka addinin allah kamar amur bil maruf na an munkar kamar jihadin ɗaukaka addinin Allah kamar karantarwa duk dai abin da yake da alaƙa da daga addinin Allah wallahu alabi man yukulan bisabi amma ya za ka gane wannan dan Allah ne raunin shi wannan ko ba da Allah bane kaga ikhlasi saboda man qatal ta kuna kalmatu la yanqul ya fuwa fi sabilillah Allah shine ya san wane ne mai yi dan saboda shi illa ja yawan kiyama face alkiyama ya yazo wajiru yasqubu daman raunin yana kuran yadda jini a launin launin dan a ganin ido kalan jini ne sha amma wadi wuri misk iska kuma ta almiski ce kenan wannan ya nuna daukakuwar wanda zai zamanto an mushi rauni a hanyar jihadi shi yasa ma saboda karama da kuma matsayin shi za a tashe shi launin ga yanar dai kalan launin da yana jirin amma yana fitar da mafi kamshin turare don sharrafa shi da kuma karrama shi a hilin al'iyama wannan hadisi a kitabul wudu ya maimaitu babu ma ya kawo minan najasatu fi samni wal ma'i najasar da za ta afku a ruwa jazaba ya babil miski kaga wannan ya nuna tsarkin almiski tunda ya kace ware ware miski kamshin yana fitar da kamshi na miski babu ƙaunin layi ta'ala min almu'mini na rijalun sadaku ma ahalun Allah alaihi fa min umman qadana abaw wa min umman yantazir wa ma baddalu tabdila wannan babe zai bayyana mana zai bayani akan fadin Allah min almu'minina daga cikin muminai rijalun da akwai wasu keɓatattun mazaje an zo da su munakkar saboda yadda suka sha bamban akan ragowar rijal wanda suke na musulunci saraku ma ahadun ma alai sun gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawali akan shi faminu man qadana habu a cikin su wasu buƙatar su ta biya sun samu shahada wa minhum man yantadir ko kuma sun samu ɗaukakuwar addini wasu kuma suna jira wa ma baddalu tabdila annabi sallallahu wani hadisi yace qalha mimman qadana habu talha bin ibn ubaidillah yana daga waɗanda ƙazana bau ya samu biyan buƙatar shi ana nasu bin malikin radiyallahu ta'ala anhu qala daga anas Allah ƙara yarda gare shi ce qab ammi anas bin nadr dan uwan babana anas bin nadr ya faku daga gare ni an kita ya faku an kita da badrin daga halartar yakin badar wanda aka yi a shekara ta biyu mun san da yawa kamar ka abu mali ya ce bai je badar ba sau da badar kenan annabi sassan bai abu kama daga madina da niyyar yaƙi an fita ne don tara ayarina ƙurashawa faƙala ya rasulallah ya ce ya maki fimtu an abubuwar ƙitalin ƙatattar mushirki na faku ban je ba yaƙi na farko wanda ka yaƙi mushirkai kaga badar an yi a shekara ta shekara ta goma sha biyar da annabta wannan yake nuna ma ba manawar musulunci ba kwaran yadda shi shi sa kwashe shekara sha uku ba yaƙi ba alamtar ilalade na ƙila lahun kufu a biya kuma akwai salata wa atu saka sai bayan dawowa madina shekara biyu sai ce la'inin lahu a shahadani in allah subhanahu wa ta'ala ba ni ikon halartar yaƙi na gaba wannan ya nuna ko da aikin alkhairi ka sa ka ƙaddara ganin dama Allah la'inin lawu a shahadani in har Allah ya halartar da ni ya nuna mini wani ƙitalar mashirki na ya ƙar mashirkai kaga an yi badar amma ba a yi ba udu lalle lere nan na ma asalam Allah subhanahu wata'ala zai ga abin da zan aikata wannan akwai ishara zuwa ga wayakin so ya ga aikin shi Allah subhanahu wata'ala wa qul amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai gani Allah ya ga aikin ka shine mai badawa ma aslam wannan ya nuna ya halitta mutun yayi alƙawari yayi alwashi yayi fata na alkhairi in har Allah ya rayar da ni zuwa ramadana tabbas zan jajirce zan yi abin a zo a kai in har Allah ya kai ni lokaci kaza in har Allah ya kai ni aikin haji to tabbas zan tsaya zan jajirce zan zama bawan Allah na hakika in har Allah ya bani alkawali ya bani dukiya tabbas ubangiji subhanahu wataala zan nuna ma Allah subhanahu wata'ala lalle kam ni mai godiya ne na rika mashi wannan kai alƙawari amma kan ka zama waɗancan ومن من آدم على إن أتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما أتى من فضله فأخري بي وتولوا وهم مؤردون كأن كما نفاق ونفاقا في قلوبهم كما إلى يوم يلقونه بما من سبب بما أخلفنا ما وعدوه wa bima kanu yakzibu saboda abin da suka saba ma Allah na alƙawarin da suka yi kaga wannan shi ya jaza ya bar musu munafunci fa qabahu ya gada musu ya bara musu munafunci ko munafuncin da har haduwar su da Allah kaga musibar kamar ayat tana nuna ba za su gushe ba daddun su kenan suna daga suwa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wannan ke nuna haɗarin ima Allah da kauli kamar wani in Allah ya ban lahiya zan yi kaza in Allah ya ban dama zan yi kaza in Allah ya da mu zan yi kaza ya ce to lalle da ya ne lawa a sha'ada ne fi talibu shirya larayen nan ba kuma asina kwanan makamiyar uhudu da lokacin uhudu ya shekara ta uku wan kashafar musulmuna aka samu yayewar musulmi saboda irin al'amarin da ya zamanto ya faru na wancan zamba da aka musu da basata qala allahumma ni atadhur ilayka mimma sana haula allah ina gabatar da hamzari na gare ka mimma sana haula yani ashaba daga abin da waɗannan abokanai na suka aikata na wancan guduwa da suka yi saboda abiya ci karhin su abiya zo musu ta inda ba su yi tunani ba sannan wa abar ilaika Allah ina barranta ina barrantar da wuya na gunka mimma san haula daga abinda waɗannan suka aikata na faɗi fuskar annabinka da jini yani al-mushriki da thumma taqaddama bayan ya gabatar da wannan abin kale kaka shi bai daga wanda suka gudu na farko kuma bai daga waɗanda suka aikata wancan aikin wanda yake nuna sabo sabo ma kan shi da masu sabo suke kai ba ba kai ba kake akwai bukata ka yi muku ta gurin Allah Allahumma azamu karu mara tutubi Allah wannan abu ban yarda da shi ba ba inda na iya ma'ana Allah karbu uzuri ba fa kai kake saban ba amma ba kai ba ka fale sami zalika min iman idat habat khardal shine kaga ayyuka bi kalbi ka gabatar da uzurinka duk abubuwan da haramun ne baka iya makaudar da su dole ka gabatar uzurinka gurin Allah ya ubangi Allah kamar uzuri daga wani abin da wannan wawaye suke ya Allah la ka afu kam ya fa'al sufa'u minna Allah ka kama mu daga abin da wawaye suke kaga ana shirka ana kawurci ana kai abubuwan da ka tabbata irin wannan abin Allah bai jin ka al'ummar da take irin wannan abin masu yi to addu'a sama'ila ta ƙara musu nisa daga Allah kamar kana aikata wata akwai abin da kana yin shi addu'a ma da kake yi dai ƙara ma nisa gurin Allah ba ma wai ƙara ma ba kusanci ba kake so to yi dai ƙara ma nisan ta gurin Allah to yi gabatar da uzurinka sun mataƙaddama sai kuma ya gabata wannan ya nuna kenan ba kowa wanda suka gudu a lokacin uhudu bas ta kabala musa a dubu da mu'az a lokacin bas a dubu da mu'az wannan mutumin da ihtazza lahu arshur rahman wanda al'arshin Allah ya jijjiga a sababin mutuwar shi wanda mala'iku dubu saba'in suka halarci jana'izar shi wanda mustafa saukowa kasa ba to fasta kabala musu a dubu nu'ad sa'ad ibn nu'ad ya tunkare shi saboda kamar ya ga ya toshi mutuwa faqala ya sa'ad ibn nu'ad yace aka sa'ad ibn nu'ad aljannata wa rabbin nadr aljannati na rantsi da ubangijin da ya halarci nadr inni ajidu rihaha min dun uhud ina san salo kamshin ta a bayan dutsen uhud kai yanzu mai shinshiru kamshi aljanna ka iya rike shi kamshi aljanna wai ce shi ina sa'ani ba zai iya rike shi saboda kamshi aljanna yake ji malamai suka ce watakila kamshin ne na hakika wanda ake shakuwa daga ta yi shekara 500 sau da ai shahidin ya mutu wala ta saban da ladina kutulu fi sabil amwat bal ayaun inda rabbihim yurzaqun to kamshin ne yake shinshinawa sahabin da yace manzo Allah sai ya rasulullah in naje aka kashe da aka yana aka datsa na ina zan je yace kana aljanna ana harbin shi kan ya fada nan sai ce naga ƴan mata aljanna bi sun tallabe shi ka sau su wannan matan da aljanna ba wai kawai ta usman ne ba ka ce kawai Allah kai Allah ba mu ya ce na ka san tallabi shi biyu a ƙasa ka ƙamshin kusa yake faƙala ya sa da wani aljannata wa rabbi nadar aljannata ƙamshin aljanna nake yi aljannata ga aljanna na kama aljannatar jannata wa inni ajidu riha lalle ina shinshino ƙamshin ta min doni uhudin bayan dutsen uhudu wannan abin da ya na tunkarar rukukin mutuwa ba za ka kaba hujja shi da shi ba da ƙunan bakin wake kaga ita ƙunan bakin wake kai ka kashe kanka da kanka amma shi kutsawa mahallaka ai ba dole bai ka ka gani nunawa a kashe ka nuna hanyar da za a kashe ka ai ba kai ba ka kashe kanka duna uhudin ana sa'ad faman tsatsatu ya rasulullah ma sana faman tsatsatu ban iya samu faman tsatsatu ban samu ikon ya rasulullah ma sana irin wannan abin da ya aikata irin wannan aikin nashi ban samu ba ikon yi ba matsalatu ya rasu da ko ban samu ikon taro shi ba ƙala anas anas bin malik ya ce faujen na bibin kan matsamanina a tare shi da muka samu 80 da 'yan kai darbatar lissafi can an sare shi da takobi auta na tabbiron hin ko kuma can an soke shi da mashi aure mai ɗan bisani ko an harbe shi da kibiya tsakanin waɗannan sai da muka samu guri ya kai 80 da wani jarumtar da ya yi tsada ya ce nema ban samu ikon yin wannan jarumtar da wannan kutsawai sau da yadda kawai da ya kutsan ba wai kutsa bai zai kishe shi kawai zubda sai ci iya daga wanda suka fasa tara ga kamar ya ga abin ya sa a ce sa a ce allah ina gabatar da hamzari na abin da wannan yakuwan da suka abin da waɗancan kuma suka aikata allah ba ne ba aikinsu sannan sai ya yi kukan kura ya danna to da ya danna kuma yana daga abin da ya sa dole aka rakargaje su aka karya su da ya ga haɗarin har an ma'anar sassan rauni a ce har gashe sahabbai ne wasu sun gudu to me yake jira to kaga irin wannan aikin na shi shi ya ba da wani wani ya danna yake zub da su mai sukan shi yana sukan shi mai harbin shi yana harbin shi amma duk wannan bai sa bai abin to kai yanzu jarumai irin wannan ina suke yadda aka zama kawai sai suna yanzu sai ka ga mutum da zai wudo bindiga mota guda da sai kwace ma kowa sai da shi ka gani mutum ne ya wudo wa bindiga wani kukan kura zo ta bayan ta kurkure shi saura ka wani ɗauka shi rukar gudu wani tsere shi ke da shi wa ya riƙe to kai ne ya yi kuzo kuwa amma shi ya riƙe yadda za ta ƙare shi ta ƙare wance ɗau abin shi duka da gudu wance duka da gudu to kaga wannan duka me yake shayewa wani lokaci shakka shi yasa masu sa shakka a sunna sun yi ma mutane illa yanzu wanda yake da ini man kutula dole ma ne fahoshe man kutula dole irdi fahoshe za zo da Allah a kamo mutu a gaban shi amma mata shi fadi irin wannan yankunan da ake wadi wai mutum wani a sa ma muharrama shi wai kace suna hudi abun kutu to me ya rage ba mutuwa ɗan ƙarayin amfanin me za ka kuma ma a musulunci ana tursa samta a ce ima wancan fyaɗin ba kamata ba za ka shiga ba ma muwarar ba ai kai mu fiki. a ce ima wancan fyaɗin ba kai ba za ka shiga kaga ƙarya ce munafiki ne da gangan yayi mutuwa guda ɗaya ce wacce rayuwa za ka yi haka kama a ce ma kashe wannan ba kashe shi kama za ka kashe shi kawai zai ka kashe to ranka hinda shi a sababin me zaka kashi idan ba kashe ce ba zaka ku ga ranka ɗeran shi daya kidan ba uzuri bane a musulunci kashe shi in ba kashe shi ba kai za mu kashe ka wai kuma ya ka kashe shi dan wai kai ranka ya kubuta to wannan ba akwai abin da an saka sai dai a kashe kan tun da ran guda ɗaya ne ba za zo ba a ci ma waccan fyaɗe in baka mata ba balle ma wai a ce muharram ko kaza dama munafukai ne wanda kawai ba abin da ne amma ka je ka tsaye akai akwai abin da tsaye ake a kan shi mutuwa guda ɗaya ce kuma abin mamaki irin wannan ƙarshe kuma a kashe su ƙarshen kowa ba sha ba suke to wacce a kai bisai bi auta na tumbirin ne a mai aure mai kan misali ko wanda ake kora ma sai ka ƙauye an kai mutum dubu kuma yan mutum tamanin su zo su kore su kuma a yankin da shehu usman ya yi jihadi a yankin da shehu usman ya yi jihadi ka gani kaga abin da gwamnati ma za mu kunyar ran an kashe kunyi shahadi kaga mutozu ce ta yi yawa a gehe ɗaya kuma akwai masu rayuwa cikin dazuzzuka dazuzzukan da za ka boko haram da abin da akwai masu rayuwa kuma ana rayuwa kuma ana karyar jini birji shi sa masu sai a kyale su su yi sha'arinsu saboda kwangwata sau in an kashe musu za a yi ta an kashe musu za a yi ta saboda haka suna rayuwa can suna rayuwa ku yi sha'anin ku mi sha'anin mu shi kenan to kaga wannan duka mu al'umma ta musulmi muna da tsarin da musulmi wani ya ce ya rasu da lari sai na ce sai musu mutum ya durro zai kwaci dukiya ta ya ce ka yaƙe shi gwargwadon iko in ya kashe ni wa ka yi shahada in ka kashe ya ɗan wuta ne to amma wallahi aini kawai tausayi ya kama da kaɗin kashe shi wani ne hoyo yana ce ɗan kes ɗin shi yana kwana irin kes na ta barawan ya zo kewa mu ne kewa kulsa kai ya tashi wani ɗauki addai ya rike barawan yana dallo kai yana ƙurmuso kai ya rike sandai har barawa ya samu ya cimma wannan kuma ya rike yana karkarwa haka yana karkarwa ya amshe suka bubbuge shi suka yashe kansu ka tafi su da Allah wannan wannan kai haka tun kan shi kusa iya abin nan da Allah ka leka ka gani ka sa ai mutum su ce tsayya wai ka ce tausayi kake kaga da da bai datse mai yatsotsi ba ma da to wanda tausayi za ka ci tun da kai mai tausayi ne bar sai gwada maka kai ka gani to akwai masu wallahi mai tausayi kasa lake to kaga istihdarin waɗannan hadisa yana sama mutum karfin zuciya saboda in zuciya ta mutu fa an kare fa ina bilijin sa da murga mudga idan sada salar jasad kullu idan fasada fasada jasad kullu in zuciya ta baci an kare kuma an yi wannan lokacin da karni na bakwai karni shida zuwa na bakwai bid'o'i suka yi yawa da saban Allah da shirka da bid'a dama shirka bid'a su suna kashe zuciya shi yasa zaka ga tarihin su bai ba wani wasu su sai san kawai dan harkokin wasu yan wake-wake da wani dan shani na a ci a shakur mu ai biki a mai da addini wargi wala ta kwamin kwamin talawo ne duk wani kokari babu shi to a lokacin an yi lokacin da 'yan ta'addan tatar za su zo ba makami su ce kai tsayamun nan gurin samun makami kashe kakakin ga kafar wannan gurin ina zuwa wani ma da makama hannun shi za a amshi a daddatun shi sau da jawo shi shi kai hamma makami kake ya baɗin shi ya meka su kashe shi wani kai zamna na ina zuwa ya je samu abu ya daddatsa shi saboda zuce tsamutu amma ka ɗauki misali annabi musa alaihissalam kaga ga wancan su suke da daular su da wacce nema abin da ta fanjama fanjama annabi musa ya aka sami shi a wata na biran auren ya bisa wajen nahu ƙarƙutila sai muka same shi an kashe shi wa ƙarƙar tsalabin mushirikuna mashirkai sun mushi musula musula a musulunci haramun in aka kashe kamurai ba dawowa a daddata su kawo musula a yanke kunne a girbe hanci a daddata can a shashauta huska misali a daddata ya tsori abu da jiki ko'ina saboda kamar jin haushin kafirai to su sau da haushin abin da ya musu barnar da ya musu kuntun barnar da ya musu sai ta sa musula bai iska mai musula bayan an kashe shi ba ma a rabahu ahadun ya karkashi ba ma a rabahu ahadun ba wanda yake gane shi illa ukhtu sai ɗarwar shi ita ma bai banani ta ɗan ya tsalle shi wala Allah ko zobe wala Allah wani ɗan za ka iya samun ta yana da wata alama a wanda to ta nan da ɗarwar shi ta gane cewa lalle wannan ita a cikin gawaki sai ta gane gawar shi ce saboda yadda suka mashi wannan ƙwala anas ya ce kunna nura muna ga auna zulmi ko muna zata anna hadhihi al-aya nazalat bi wal ayat ta sabka a sababin shofi a shibahi da shi shi min al-mu'minin rijalun sarqu ma ahli kaga nan sun awala da sai ce tsala mimman qasalaha wannan bai hanawa cewa Anas ya ce ina ga kanshi ta sabka da ire-iren shi ba hana kuma a samu a ce akan wannan ta sabka so da duk dai aikin da yayi shine me su masu so da qazana habu talha qazana habu diwa daga cikin qazana habu din da Allah ya ce minkum man qatana ba kenan duk wanda ya shahada tare da gogormai to yana da ciki wa minhum man yantadu wa ma badalu tabdila wa qala ya ce inna ukhtahu yar uwar anas ibn nadab wa ya tusamma ar-rubayy sunan ta rubayy bint muawiz kasarat saniyatan mar'atin ta karya haƙoran wata mata famar rasulullah sassan bil qisas sai Allah sassa ya umarnin ayi qisas Allah subhanahu wataala ce wala kun fil qisas hayatun lalle kuna da daddadan rayuwa cikin qisas wala kun fil qisas hayatun ya ulil albab ya kuma abuta hankula wai duk mai hankali shi yake ganewa a cikin qisasi da akwai daddadan rayuwa kaga su kuma kafirai ba hankali ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام كما الدبوبي سكي كي ولهم اضل سبيلا ثم في الدبوبي رس hanya to su ba su gane sai a kashe sai mutum ya yi kisa kawai daga can so ne ya tsalle daga yammacin duniya wani dan majalisa wani yammacin duniya shi wa ƙasa shi daban ba inda aka zaɓe shi don ya kare daban amma shi zai tsalle daga yammacin duniya ya zo ce wannan mutumin ai mahaukaci ne a je likitan mahaukata a bincika yana da taɓa hankali talauci ne saboda afirka akwai talauci damuwa ce ya shiga tsanar shi aka yi da an ga ɗan fale ne yana waƙoƙi yana ra'ayin abin nan sai aka tsane shi shine kuma sai ya samu damuwa dama da da an tsane shi sai ya wane ne daga can waka a samu wani ya zo ce wancan da ya ta'addan ka aka shi inda dama ma a bashi shi ya kai shi can gurin gaba ya dinga zabutu a jirgi sau da kawai ƙur'ani ya cewa aiki sasa shi amma kuma in mutum ya ci kudin ƙasa a kashe shi in yi leƙi asiri a kashe shi in ya ci amanar ƙasa a kashe shi in yi wane ne a kashe shi famar bil kisas ya yi umarnin kisas kuma irin wannan ne za ka goni mai da'awun musulunci kuma an ce ƙurani ya ce a kashe ci a ka gani famara to manzala sassan ƙarshe ne inda kai masoyin annabi ne musulmin kirki ne to manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi kisasi ya sa an datse hannu ya sa an yi rajam ta an yi rajam amma ma'iz amma alhamidiyya amma jani amma jama'a amma ba yahudawa guda biyu wanda suka yi zina su ma'amusu makazumiya mace ce ta yi sata an datsi hannunta sai ka zaɓi ɗaya ko manzanar sassan ko mutanen yamma yammacin duniya ka ce datsi hannu ta'addanci ne mu ce ma to wanda ya fara sa ka datsi hannun manzanar sassan ka ce wannan abin na da ne kuma ka yi duk da ashe lahira mu ma gwamnati shi da jana ka yarda ya yi maka sauki ko da baka yi amma kai in kari billahi lazi in ba yanka zo da addini ka zama kafiri karshen tuka tuka ne sau da yaushe za ka kare ta bin qur'ani ka ce ta'addanci ne kuma ka zage manzo Allah sassa ka gani sau da haka ka yarda lalle haka ne abu amma an yi karhin an yi kaza ya masu ka yarda an yi kaza irin yadda muka sallama muka yarda amma mun san qur'ani shi ne maslaha kuma in yau za a shari'ar musulunci mara balale cikin jin daɗi da walwala ka gani tun da babu dama dama ba ta samu ba ba a san mu ba ake mana da wancan da an yi ƙarhin mu kuma ba za mu iya tankara sau da an yi ƙarhin mu shi kenan sai ka zauna da imaninka faƙala anas ya ce ya rasulallah wallazi ba a saka bil haqq na rantsi da ubangijin da ya aiko kar gaskiya la tuksar saniyatuha bayan da za a yi a karya hakorinta nan gurin wai ba anas yana cewa fa za a aikata ba ba yana cewa ba kar a yi afu yana ce hakan ba zai faru ba ba hakan ba zai faru ba saboda yana da fiƙa da Allah eh ya yarda amintuwa ne da Allah rantsuwar da yi ya sha alwashi Allah ba zai kuma ya tashi ba saboda shi na Allah ne shi wani bakuwa ba ne yake sai ka shi kuma sai ka yarda da kanka kare da matsayinka gurin Allah kana da aminci kankan ka yarda da matsayinka gurin Allah shi ne wake ka ji na Allah ba inda suke saboda haka in kai kare da kanka kai kai ne kaza sai ka sha alwashi ka rantsa kuma Allah ba zai kuma ya taka ka gani in ka sha ma Allah alwashi ka ce na rintsi sai Allah ya ka ƙarshen daula kaza to Allah zai barantar da kai kuma Allah zai nuna ma mutane ya yi abu wallazi na ba saka bil haƙi ba yana iya taradi ba ya yarda an yi wannan amma haƙarin ƙin ba zai faru ba wannan kuma karka ɗauka to ya kai shi ba annabi ba amma ya faɗa abu da wannan a shi ɗin mu'jiza ce ta musalarsa san karamar tashi ce a al'ummar manzana su san ga'irinsu al'umma nan su an samu iri-irin wannan lati kusar saniyatuwa ba za a karya hakorinta farado bil arshi ana nan kuma farado sai ga sanin suka zo suka yarda bil arshi da ba da arashi na laru shi ne mutum ce na yaye kisasi a bani shi kakasa kawai a bani shi mun yarda kawai a ba mu wani shi ruwa kisasi kaga wannan ya nuna walitaka ta shi wannan anas ibn nadar amma ka rika ka karfin imani shi su ba su damu da duniya ba shi yasa kaga sai aikata wuce abu saboda karfin imani shi ya san yana da gaskiya kuma ya san dan Allah yake shi yasa ya kutsa man ahabba liqa'i man ahabba liqa'i man ahabba liqa'i habautu liqa'i me saduwa da ni ina kauna haduwa da shi me yasa kaga mun muna kin mutuwa ai ban mu da gaskiya kaga an gamba Ibrahim da Adamu limaza na karwal mutu me yasa muke kin mutuwa yace li annakum kharabtum darakum al-akhirah wa amartum ad-dunya kun rusa gidan duniya kun raya ne kun rusa gidan lahira kun raya na duniya to wanda ya san gidan shi a rushe yake in ka je ma garin bakar gida gidan ka rushe yake to ba gaskiya والذي بعثك بالحق لا تنسى فرضه بالعرش وترك فقال الرسول ان من عباد الله lalle daga cikin bayan Allah wannan an yi su a baya kuma yanzu akwai su mallau aka sama ilal alallahi abar akwai inda da zai sha mu Allah alwashi na abar Allah zai kubutar da shi wannan mutanen akwai su har yanzu a baya an sai da sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin yan kadan ne amma yanzu akwai su akwai bayan Allah wanda imaninsu ya ma nasuran zarra ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum wala khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna to kuma gurgudan takawadin gurgudan imanin wanda to akwai masu wanda karfin imanin su ya kai in suka yi rantsuwa Allah yana barantar da su ba su ba su kafara kagan kace billahi lazi Allah ya an yi kaza in ba ai ba ban ya kai kafara to sun suka yi kuma yi abin ya warke na yi Allah barantar da su so da su masu matsayi ne gurin Allah sun yarda da imaninsu suna da fiƙa da Allah subhanahu wata'ala to anan sa sai ce a cikin bayan Allah da kai wannan ya nuna ma irin da zaka ji wasu suna cewa ai Allah na ci yau ya za a yi a samu mutumin kirki a da kaga duniya kana saboda da kwai kirki dan kai mutumin banza ne ba wanda kuma mutumin banza ne in kai muna hoki ne kanka dauka iza sa a fi'ilin mar'i sa'at zanu in aikin mutai bace ya zatan shi bace yanzu duk wani gaskiya shi yasa zaka nura duk ba su kai masu bayyanar da sako a hili masu bayyanar da sako a hili zaka ga suna ce haba kai dai kalli mutan ayyau ba mutan yau an lalace ayyau duniya ba mutane kirki ai ina zaka samu kaza to su dauka suke da zuciyarsu take haka ta kowa take yadda su ba don Allah ba su ɗauka suke kuwa ma ba da Allah ne ke yadda su ɗakinsu kawai sabo ne ɗauka suke kuwa ma haka ne shi ɓarawo ɗauka ake kuwa ma ɓarawo mazinaci ɗauka ake kuwa ma mazinaci ne a zalimi ɗauka maci amana ɗauka ake kuwa ma maci amana ne shi yasa wanzan ba ka san aska a cikinka duk inda mara gaskiya yake sai ɗauka kuwa ma haka to shi yasa za ka yi ta jin wannan magana a bakon mutanen banza annabsa sai ce ce man kal afsadan nasu faqad anfasa fa huwa afsad wanda zai ce mutane sun lalace shine mafi lalace mafi gurbata su wanda zai ce lalace shi ya batar da mutane kace ka yau duk mutane sun halaka in kaga kiyama in aka ce ma kiyama ta tsaye to lokacin da aka kuma sa'a hatta la yujal fil ardi man yaqul Allah Allah yama ba za ta ɗaya sai a banka sakar rasa mice Allah amma kai kana can gidan sharholiyarka wasu suna masallaci suna ambatan Allah rijalin latilin tijarar kwalamin an zikirillah kai ka jiye ka ci kasuwa tun a kasuwa kun yi randebu da wata ka sayi wani gida munafikin gida ka ajiye baka bar mata aure ba baka bar yan mata ba waccan ta je sayayya daga sayayya kun yi sinyal da ita kun yi mahaɗa waccan ka ba ta lamba dan ja ribar da ka samu ka tattara ka kulbuta ka she ka kashe su aikin banza ma'aikaci ne duk wanda za a kawo baka barta ba a polis ne ka zo kana matashin polis uwayenka suna wani gari dan albashin ka taimaka musu ka agaza musu kirni ne kai ka agaza musu kun je kun gam kun kama gida ba ku bar ba ɗan mata ba ku bar ba matan arme ba ku bar alhali kuma ba za ka so ba ko uwarka ko ƴar uwarka ko ɗiyarka ko ɗan wanka amma kun je kun kama gida ‘yan mata mata aure duk abin da ka samu tun kana matashinka ka kwashi rashin albarka da Allah ya isa da rashin albarka cuta da wane ne girma da arziki ma rayuwar da ya aka tsare balle da irin wannan abuwa cututtuka sun dame ka babu kare babu abin nan ka ga mutum yana polis ta alasuru he ka ce dan fale ya kasa abin da ke kawai su ne sun ta yi ɗauke wani abin wasu legogi masu daga kare da malin sami ya ce sun je daga kare za su kama yan fale ne an ta za a ɗauke abin da suke altarkin da su da shi su legogin mutum ɗaya ke daga na altarkin suka yi suka yi zare-zare su yi zuwa suka yi tarayya kwakwaso duk a mace ka gani sigari da zinace-zinace duk ya kashe kaga matasa kurum cin amana uwaye an tattara kun zo gare kun zo ku aiki uwayenku suna can kawai sai su banda lalaci da wannan kawai basu kuma kaga ko matashi ne aka yi irin wannan gaye aka kama gida a rabu da su ji kawo gurin ka daban in ka zauna da mutumin banza wala targaru ilal ladina zalamu fatamassakum nar ka gani la tusahib illa mu'minan ka gani almaru ala dini khalili falan dur alukum man yukhali to kai da ka yi da kasuwa lokacin da ka tashi da kasuwa wasu majalisi kaza guri kaza mutun ya tafi an tashi daga ma'aikata wani da ya tashi yayi wanka ya je wani majalisi mai koyar da karatu an dawo daga lakwal ya je wani islamiyya da marice ba aiki yana karanta kai kuma kudu kudu ka ci can can gurin an yi rabe can muna da ka gani in mace ce yaƙi da wasu je su guraren neman iliminsu ba dole baka ce mutane sun lalace kai ka lalace ka ce ba masu gaskiya kai ne mara gaskiya ka gani amma da umma lahi Allah suke in shaye-shaye da kai kake shaye-shaye ka kurum ka lalace ka riski kurum ka zama abin amma mutane tsantsani ma suke kai karuwa take firki wani ya ganta tsantsani yake duk wani warinta mutane suke shi kai ne kake jin kamshinta saboda alkhabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wanda ba aikata zanen yaga karo tsantsanin ta yake asa kwatabi ce kazamta ce kamar kwatabi ne kwata da gwada inda a zuba amai a zuba abin aikin likita a zuba wane ne ta an yi tiyata a ka a zuba haka karo take da mai infection da mai sida da mai kwatabi ce kawai kai ne kazami abin ya burge mutu wanda kazami ne mazalaci ne sai dauka abin burge ya ce to don kai tana birge ka ba nuna duk sauran mummuni birge su take kai ne take birge ka gani to wannan abin shi ne ka'ida sau da haka in mutum kaji yana cewa mutane duk sun lalace shi ne lalace sai ke ɗauka kowa ma haka ne ya ce kaza shi ne lalatacce sai ke ɗauka don mutane a gaske amma duka kalli tun da banza za ka ga ƙoƙarin da suke su nuna ma duk a hallaki ake kurin duniya zuwa kawai an ƙare kawai sai ka kai gaskiya tashin busa kawo ya kusa a'a inda ka je gurin sabu ka je dan Allah guraren wa'azi da masallatai da makarantu ka gani shigulhimu shagil gurin karatu ne in yan mata ce ki je makarantu Isra'il ki ga matasa yan mata kurum su da Qur'ani Allah je wata tafiz da gwada mu a shekara yan matan suke harrace wani da shi ta ce a sata wurin da nisa tsakaninsu da angwai a shekara suke harre amma za ki shingine da kurki shingine ka zako haka nan suke ta yin wannan yinsu to in ka zo guraren kale ka yadda za ka ga 'yan mata babban hannun su kurmiya za su samu su harka ce ƙur'ani kurum ka ga fafutuka suke suna tawama bayan allah yi suke kansu da ba can kina shamaki kina rairaye kina sakarcin kina banza da wani a nemo birge wasu sai wanda shekarun ku ɗaya za ki kawai aikin take ka gani yana wannan kawagajin mutu yana Allah lalace tsashi ne lalace an zai da bula sabit radiyallahu ta'ala na kala na saktu suhufa bil masahifi na kwabo takarrun qur'ani daga qur'ani fa faqadtu ayatan daga takardu wanda aka rubuta sahabbai yana sassan ayata sabka rubuta sura ta sabka rubuta haka aka tattara to sai yake cewa zai da bula sabit wanda ɗaya daga wanda aka dora ma nauyi tattara musaf sai ce da sakta sufa fil masahifi na kwafo kamar annasu shine abin da yake rubuce sai ka kwafo shi fil masahifi fa faqadtu ayatan min surati al-ahzab sai na rasa wata aya daga surati al-ahzab kuntu asmu rasula yaqra'u biha ina ji ana yana karanta falam ajriha illa ma khuzaima bi sabit al-ansari gurin khuzaima na same ta alladhi ja rasula shahadatahu shahadata rajulain wannan nan sai ce kai kadai shi da ka tabbata matsayin tabbatin bici wani abu aka yi ake neman shaida sai ce ma nan sassanne ne zan tsaya matsayin shaida ka aka mai yace saboda me yace ba a gaban shi ba aka yaba yace ka zo mana da labari daga sama ce Allah ya aiko ka muka yarda to me zai hana ko ba za mu yarda da kai a kawai sai nan sassanne ce to shaida ka tana matsayin tabbatin wa qawlu min al-mu'min rijalun sarqu ma yace gurin shi na same ta kaga wannan ya nuna ma yadda alqur'ani ya zo ba wai sukutun bane ba aka zo aka meka shi a shekarar 25 alqur'ana faradnahu li taqra'ahu ala nasi ala muqsin wa nazzalnahu tanzila babu amalin salihun qabla al-qital wannan babin zai nuna mana fadala na aiki na gari kafin jihadi kamar yana daga alama mutum alama ta ƙarshe mai kyau Allah an rasta mu da shahada a ɗaukaka addinin Allah alama ta ƙarshe mai kyau a samu mutum ya mutu ƙarshen idasa wata ibada daga ibadodi kama Allah karɓiran mutum ƙarshen ya sada zumunci ya gama karatun ƙur'ani ya da sallah ya da azumin ramadana ya da haƙƙi haji kamar dai ka da wani abu mai kyau sai mutum ya mutu to alama ce ta wannan alabarra radiyallahu ta'ala an qala ata nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gura nan sassan mu'anna'un bil hadidi ya lulluɓa da silke faƙale ce ya rasulallah ƙoƙatolo usulim in je in yaƙi bayan na yi jihadin na yi gwagwarmaya kuma zo musulunta al'asilin sun maƙatil ka dai musulunta sai ka je ka yaƙi ka dai musulunta wani ya nuna in mutum zai musulunta ba a cewa ka je sai lokacin sallah kaza a jira juma'a kana an taru shi ka dai sai lokacin magariba kannan dubu ta tare dubun wa in ma mutu shi ce a tsama ko da bai da mu bai na ila zira'u bai su ba ne kitab bai amar bai haka abraman kudare yake ba da labarin wani bawan Allah ya ce haka ya zo musulunta suka ce ya bari sai lokacin sallah kaza ya ce an zo garin da ke ana fitintunu an zo kafin yin sallai a kowane masallacin daga ci aka yi halibi aka harbe wannan mutumin ya mutu eh to ka gani an zo da kafin musulun da shi kawai kawai harbi shi ke nemi da ce akwai zuciyar da abin nan duka da yi waniya kaga wancan ai mutumin da ya yi bulaguro zuwa wancan garin na shi wadda ta ala'adam sai dai kalmar shahada ko da ita ake shiga musulunci kaga wani al'amari ce da gurin Allah da zace shi da wannan kaga gaba ɗaya ya yi azama to ba a san wannan jinkiri na abin asalin sun makatin kawai mutum zai musulun da wani wahala ne shiga musulunci kalmar shahadar ita ce ai ba da in ya shiga sura a haka mai kuka shojen liman ba shi kenan ba kai ma ka samu wannan ba an ce ba hei liman ne yake sa musulunci ko hera juma'a bari dai hera na juma'a ya je ka kyau a hera juma'a kagani a kan a ba a zai kawo jahilci ne wace kawai kama jahilci sai dai kamar misali a ba mutane labari mun samu karuwa ko amma ba wai a zo ba alaƙada ne a mun samu karuwa ko in kowace ne ya shiga ne za a yi ta jiridi akwai na ta jiridi da za a kawai da ya ba mutane labari to jama'an nan bawan allah ya musulunta rana kaza inda agajin da za a mi kuma irin wannan masu ruwa tsiyan nan akwai marwazan da za ce a yi ka a bashi kudi ka a bashi to kaddara ɗayan biyu ne ko musulunci na gaskiya ne ko na ƙarya ne haka ne babu mu'allafa tukulu na ƙarya ne da nawa ne waɗanda a nan sassan da ya rarraba ma waɗannan shugabanni na ƙauyukan laraba hatta da ma kai irin su mu'awai suna daga wanda aka ba daga baya kuma zuce su ta nutsu farkon da aka ba su ha sau da kuɗi ne kakari suka shiga amma kuma daga baya kuma imanin sai ya tabbata a zuce su to kaddara ma da Allah addinin da ƙarya ne shi aka tattara kuɗa aka ba shi jin daɗin wannan dama mayan kuɗi ne sai sa kawai sai ya tabbata kuma sai min kuma ba shi kenan ba kuma kai dole ya kama da gaba da baka bari mutane kawai su ba da kudinsu kenan dan mutum ya musulunta an ce haɗa mai kudi ka a ce a inda mun kudi aka ba mu muka shiga a zai sun makatar ba asalama sun makatala ya je yaƙi ba kutu da aka kashe shi fagalar sun amila ƙalilan wa ujira kasira ya yake kaɗan an ba shi babban lada so da tuni yana aljanna shi wa bai masalla bai ba azumi ba abin da ya to ana ida gurin ƙarshen yi kale ka gagara masa amin ita shahada an kana roƙon Allah Allah zai kai ka manzalata shahada ko da a gadan ka ka mutu karka ce ina roƙon ka ce yin ce shahada kashe in kana masalan la shahadatan sirka min kalbi ballaga Allah manzilata shahada wanda yake roƙa Allah shi amma ka gaskiya a cikin ka Allah zai kai ka matsayin shahida babu man ata samu garbul faqatara wanda makam ne kibiya ta zo mishi kamar wai ba a gaba da gaba ba kawai sai harbi ya zo ba san ba wanda ya yi harbin sai ya kashe shi an yi shiri ana nan su bin malik radiyallahu ta'ala an anna umar rubayi ibn muawwid ma'aifiyar rubayi wace ce wahiyar ummu harisa bin surata a tace nabi sallallahu ta zo gun maki fa qala ta ce ya nabi allah ala tu hadithini an harisa ba za ka bar labarin makoma harisa ba wa kana qutila yawm badr rabbadar aka kashe shi a samu musamu garbin garbun kibiya ta same shi wadda take makamniya mana ba a san ba daga ina kawai aka yi harbi kamar na wancan mutum bai ƙara biljanna sabartu ya aljanna yake shi kenan ɗauki haƙoƙi kenan na san kawai ɗana ɗa aljanna ne kale kakare ta da yanzu ɗan wanka ne mutu sai aka ce ma aljanna yake kukan ma ka yi ai duk wani lokacin kawai mutum ya tagumi yana tana kalwa na hawa yanzu koya ake ciki ka gani shi na yana tana tsayar da mutumin ne shi da wata mana takun kasuwa ne da yanzu ba san ba so da ya sa abin da ya sani ka gani ka sa abin da ya sani eh to amma ka ga ka sa ga shi kan ai baka da an ba za ka ga kawai kana to ta ce in san wannan bai kana bilje da sabartu bai kana khaira zalika in ko ijtahadtu alaihi bil buka in dage cikin yi mai kuka wannan bai lazumta kuka na kururuwa kala ya ce ya umu harif inna ha jinanu firjanna kisan cewa jinanu aljannatai ne firjanna cikin aljanna ba wai ɗaya bace aka bashi a ba aljanna dai aljannatai ne aka tila mashi a cikin aljanna ba gida ɗaya bane aka bashi wai na bane ki asa wa inna ha jinanu firjanna aljannatai ne aljanna ita aljanna ba ɗaya bace aljannatai ne cikin aljanna wai na bane ki kuma albashirinki dan ci asabar firdausul am ya ma samu mafi kolin jannatin firdaus ita ce matan ke samu kaga wannan ya nuna mu'jiza ta wasa sa ce lalle manzo Allah Allah ne aiko shi kuma ya nuna wannan dan nata iya da wanda Allah sa sai ba da labarin cewa tabbas da aljanna ne Allah sa mu cikin ya aljanna ma karshe firdaus ya nuna kuma mai bada shaida wani da aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya mutu ba irin da yan bida ba ne sai sai mutum ya mutu a cewa na shahidi shahidi wanda za ka je shi a sanar an samu shahidai guda kaza yanzu an samu shahidai kaza kaiwa ce ba a ce in dai har mutum zai je yaƙi tare da manzara sassara sabon su cewa ne ya sha da nan su ce ɗan wuta ne yana wuta ta ƙarshen tuka-tuka in har jariri zai mutu aisha ta ce tubarar usmurin min asafir aljanna san barka tsuntsu daga tsuntsayen aljanna a nan sassa ce mahakami Allah ya halarci wasu mutane ce wannan yan wuta ne aiki yan wuta za su ba a hukumci da ciya kaza abu ne wanda Allah ne gifa balle ya ka zo kana raba aljanna kawai wargi da addini su bayi kawai mutum ne zai zo yana raba aljanna in ka ce ma ma ya ce ma to a nan sassa ya ce ma kwashi aljanna ne ko bai ce ba a ya ce to al'ulama wa rasatul anbiya kuma annabi sai ce ulama a ummati ka anbiya da bani isra'ila da Allah ka leka muka goni kiyasi na banza da wuri wai shi yasa ake raba aljanna shi ta al'ulama wa rasatul anbiya to annabi ya raba aljanna shi ma raba aljanna kuma irin wannan ha shine tahwilul ma'asi kanura tsarin sufaye me yasa kaga duk masu bayyana sakoyin wajen sufaye mawaka yan kuma yan kowa yan waye duk dai kaman wanda aka san su da bayyanar da sako za ka gada kanuna suna tare da shi su sau da duk wannan abin da kake in wane ya yarda ma kanka da rijiya shi ne sai mutane su yi ta yan kidnapping kaga ka gani wani ya ce yan uwana yan uwana hulani ku ci gaba da kidnapping din da kakko shiga izala izala yana mace ku ci gaba da kidnapping din kidnapping wannan kidnapping shi sako ne wancan kuma ka shi yasa su masu su su yi wani dc wajen su duka babu ma to wannan annabsa sai ne ke ta hanyar wahayi ne ake cewa da ta aljanna amma ba nan ba sai dai mu ce wala muna fatan mushi shahada wala muna fatan Allah ya karbi shahada shi amma ba za a ce shahidi wala shahidi wala kun gane ja shahidi wala tun ai ka bashi ka bashi shahada kaga irin ka mai guri amma baka ce ba wani shahidi ce sa wanda za ce fulani shahidi fulani shahidi sa su ce a ba man qatala da kullu kalamatu lahi al-ulya fa huwa fi sabilillah ana bi musa radiyallahu ta'ala anhu qala ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqatilu al-maghrib wa rajulun yuqatilu al-dhikr wa rajulun yuqatilu yura makana wa man fi sabilillah qala man qatala li takuna kalamatu lahi al-ulya fa huwa fi sabilillah kagani akwai mutanen da wani wadansu ya shika mutum ya ce ya kamun Allah in mutum zunubi ya mashi ƙarshe kamar wanda ce da aka ce faƙafin ne faƙafi ƙulubi yanzu ka lura irin masu yawan kashe mutane sai Allah ya yi su iya juriya su mutu kamar yadda shekau ya yi ƙuna bakin wake kawai bisu jimurin mutuwa ka lura ƙarshe alhakin mutane shi ke sahe su yi gaja ya dai su kashe kansu don maka su je lahirawar su ma suna bin wani bashin jininsu to ƙarshe ne su kashe kansu yanzu a hashe wanda ya kashe sai da namza kalika da ya ma sai da namza wanda ya kaza ya shiga musulunci ƙarshe ma a watan waya aka ce shi ne wanda ya yi gaja ya kashe kanshi ƙarshe ma saboda alhakin wannan da wannan abin yana bibiye shi yana bibiye shi akwai zurbin da fa bibiyar ka zai ta yi ko kana ma a musulunci kaga al-islami jubbu ma qabla hugo to amma kuma man qatala nafsa kaga akwai ta ukuba saboda in ba Allah ya yahe ba ai ana ai mummunan karshe to akwai zanabin da wallahi yake sa ma mutum mummunan karshe wanda ya sita abu su dauka san san ci banza sai ga da karshe ko mutum ya an zo zai karshen mai kyau kawai yayin mara kyau wannan kawai sai Allah ne san kaga mutum ya mutu kawai dai an mutu alamomi na kyakkyawan ƙarshe sun bayyana ga mutum alamomin mummunan ƙarshe sun bayyana ina ƙarƙashin mashi'a la Allah da aljanna ne wa Allah kaza amma me ka kan akan makoma da abin nan ana bi Musa radiyallahu ta'ala anhu qala ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala arajulu yuqatilu al-maghrib ورجل يقاتل للذكر ورجل يقاتل يرى مكانه ومن في سبيل قال من قاتل لتكون كلمة لا يقول يا فوز في سبيل abu musan ash'ari ya ce ja a rajulun ila na bisa wani ya zo goma ki faƙari ya ce a rajulun ya ƙatuli limakan mutum ne yake yaƙi don kuɗi kawai shi da yake sojin shi don kuɗi ne ƙuram ya rasa aikin yi ya je shiga soji kawai don kuɗi yake in an je ma ya saci abin da ya sata kawai ya kace ɗan aljanna ne yi aljanna ta kace kawai zai kalla shi don kuɗi yake abin shi ƙuram duk ba fitkashi da yake don kuɗi yake to wannan an kashe shi ma hanyar kudi aka kashe shi makoma shi tana ga Allah wa rajul yuqatil lidhikr wani yana yaki dan shahara ya samu gala shi da yake dama dan ya samu gala kawai ga kokarin shi ba wai dan ya kare mutane ba dan jinin al'umma dan saboda ba ba da kariya ga kasar kasa ka aduro a karkashe mutane suka ga masu yaki da khawarijawa kaga suna yaƙi don su kare ƙasashe na musulmi ana tura su don su kare ƙasashe na musulmi saboda in ka ce a ƙyale misali ka ayyaki kar ka manta waɗancan ƙungiyoyin za su danno in suka danno matakka da ɗiyarka ku yanga ce mutunsu ko ka yi ko kasu kai ma bursuna yaƙi ne za su ɗora maka haraji saboda a wajensu musulmcin naka ba shi ba ne musulmcin kirki masallacin na ka ba masallacin sai dai su ka limamin su su sa amma kai limamin ka da masallacin ka da mawa da Allah to sai ka zabi daya a bar su ka aje yakin a kyale su su duro su yi abin da za su yi su kama nan kama su sai da nasi da su je su kame kuɗin ku na banki su wawashe su ɗora ma haraji ko kuma ya kace su ka gani to masu tsayiya in kai da aka kai kahe kake balahira dama da kake don ka samu ƙarin gala kake to an kashe kama kawai sai dai a yi abin nan sai dai tsakanin ladan ka da mai zurbin ka hisabin ka wannan can Allah amma ba bakka daga wanda ake sama ran shahada inda ka je dama kai don ka samu kuɗi kana jin daɗi yawwa mun ta yi misiya insha Allah zan sai gida kaza zan yi kaza ka sama a sa sunanka kai gurum don ka samu wancan kuɗin wa kai kurura ba wai don kawai kai dama manufar ga wannan ci banda kai da ka je shigulka shagin babban manufarka ka datse waccan barnakar ta shigo wannan kudin da aka baka riba kawai annabi sa sai ce mu amurka ko ma shinkar kibiyar ka zan tura ka dan ka samu wani abu ya ce rasula ba da wannan na shiga musulunci annabi sa sai ce ni umar ma ni salih ne rajul salih ma dalla da dukiya ta halal gani ma halakci inna la ja'ala rizqi ta tazillu rumi ga mutumin kirki to wannan ka gari ba kawai amma la duk wanda gardu ko sojin da ya tayi shi dama don samun gala shi dama don shi ne gaban shi to an kashe shi wannan karye tsaran shahada imam ahmad usul sunna yace wanda aka kashe a hanya wadda take ta ya alkhawar jawa yurja lahu shahada ana same ran in an kashe shi ya samu shahada sau da ga manufar da yaje yin yaki to a rajulun aqil lil maghrib mutum yana yaki dan ganima wai tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ake cewa a ƙarƙashin dole musulunci ma ake matsanci wa rajulun qatil zikr wani kuma dan shahara dan neman suna wa rajulun qatil yuram makana da wanda yake dan aga makana wasa daukan takashi da matsayin shi fa man fi sabilillah qala man qatala li takuna kalimatu la ilaha illa huwa fi sabil wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya shine wanda ya da Allah الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله والذين الذين امنوا يقاتلون في سبيل الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فهو في سبيل الله to kawai shine babu da kasli ba da harbi rubba wannan babu yana nuna kasli wancewa rauni wancewa ciki bayan yaki da kura wani ya halitta an yaki misali sai mutum ya je ya yi abin ga gani faɗa Allah subhanahu wataala cewa babu wani abin da zai same ku na zama un wala nasabin wala makhamsatan fi sabilillah wala yanaluna min arwin nailan illa kutiba lahum bi amalin salih bai kore ba kenan dan mutun ya wanki wurai ko ya abin nan ana aisha radiyallahu ta'ala na annabi sallallahu alaihi wasallam marja ayyul khandaq da ma ke dawo ranar khandaq shekara tana akai khandaq tabiyar da wa akai yakin khandaq ƙwararshi da kwan yahudu munafukai su ta cikin gida ko ta cikin gida kaga kamar gaba ɗaya ne aka yi aishe sa Allah cikin ya ku min fauki kun min asfalami gaba ɗaya ne kamar duka ga munafukai ta cikin gida su ma kaga suna yi kulun na biyu tana awa kuma su na cikin gida ma ba sai yi matsala kamar ai na cikin gida sun yi matsala ka lura da wani abu su na cikin gida su suke jefa tsoro in suka jefa tsoro to akwai matsala shi yasa kake ga sai a dinga ma mutane hannunka bai sanda in ka kai wallahi ka ga su wani ba su dawo ba ai wani kaza to wannan abin ai ya illa kafin zuciya ta kare mutum ba iko ne to munafukai ta cikin gida su kuma suke wani kaga yanzu wancan ya kace man qatal da kun kallon mutane kuma fofi sai ya kake ga irin kawai haka a tara ku ka dauke ku kawai ya kake musamman wai dan a baka kuɗi ko dan mata ko kayan shaye-shaye kurum ka je kara haukan banza kawai dan saboda kawai kare manufa wasu irin tsari na yan ta'adda boko haram ko ISIS ko kai kuma to ina ma dole musulunci ina lakurawa kai da wata suma kawai rasta yan iska kawai yan kwaya yan wiwi yan iska kurum kai wace da Allah ka ɗauke demsa don Allah waɗannan ƙasaman kawai ga sunan kakamarsu su ba su da ma kamar musulunci ka lura duk ɗan ta'addan da aka kashe da Allah ina haifin musulunci tare da shi wai ka ga tsari da go na musulunci da Allah ina yake to kai an ɗauke ka matashi a banza baka yi ba aure baka yi abokanka suna cikin gari suna shan musu kai kana can kawai bi ba ba ga dangi ba biye waye ba wane kawai can banza shi ne gaba da uwayenka to ya yi umarin sa je tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce sai ka nemi izinin uwayenka karshen tuka tuka da wani zo ki arsu in je mi yaki tare da kai a hanyar walida ka yace yace fa fihim abba shahid ko ma maza karkabe je kai jihadin ka bi uwayenka tunda dai ba su yarda ba kawai sai wani yanzu kawai ba yaran shi ba kaza kawai ka tashi kawai ka je ka ringa bin umarnin shi kurum aje a kashe ka banza a yi kawai babu sutura kirki ba abin nan kawai a banza kuma zalunci ne ko ba daɗi ko ba jima dai nasara za ya kai yau ne ake wannan abin da an kaga ai ba yau wani yake ana shara ta lata Allah sura sa sarrama kuma waye za a ka kashe balujin suka yan uwanka yaranka jininka launinka sai ko dabbobi da ake farauta ba a ce ya kamata a bari amma jininka yan uwanka kabila ana nema a jama jama'a alheri kuma kai ka zo yaran kuɗe da mutum launin fasa kuɗa kai ta kashe shi in jihadi kuɗe ba kun san ba inda dan ta kai kafirai ga yahudi can sun dabe ga amurka can da wani shi da ina ne sun hayyace su ba ba zan ci addinin kasu can ku je mu ku yaƙe su an kuma kun ce mu mata ne ko masu imani ba ga daji da sahara ku je ku tare kawai ku aika musu takarar gayyar da kawai su zo a yi ta tsakari can ku je ku ƙara ta tsakanin ku mu matsorata ne mu matsorata ne ban mu iya ba shi kenan ba kaushin kirki ban mu da zamu je mu tunkari masu makamin nukiliya dan kawai karaje da shirman banza kawai ka je ka tunkari mutum in ya turo mu wani abu kawai ya washe shi kenan gaba ɗaya ne kuma mace babu ka kera magani babu ka kera kaza babu ka kera abin nan wada silaha ga gani ya ku ce wai su za ku tankara don Allah kaga yan ta'adda sun mare da mutane wada silaha ya ajiye makami wata sar sai wanka inda aka yi wanka kimsa wannan bai korewa wannan ne wani ya nuna tsafta a musulunci tsafta a musulunci ba rau kawai ka ta fita fita kawai shi kenan ka ce cewa da ashe asa alkabara ma da fuhin bila ba bila ka sama da la'ila a barra shi ke nan shi sa ka ɗaya ashe asa alkabara ka gani wakar asabar da asabar gubar ka gani wakar asabar ƙura ta ma kan shi rawani ta ma kan shi abin nan ta naɗe kan shi ta mashi abin nan isbadira kamar isbadira duk ta naɗe ka faƙala ya ce wata ta silaha ka ajiye makami fawon nahi ma wata atu mala'ika juri ya ce na rantsa da allah ne ba ajiye makami na ba tun da kaga ai a yakin mala'iku sun kaɗa yaki faƙala ya rasu da fa'aina ya ce to ina za a ce ƙala hawana sai ce nan waje jan wawa ma ila banin ƙwaraiza sai mai isharar banin ƙwaraiza nasarar tabiru da wasu rata share lokacin musulmi suna musulmansu lokacin fasila musamman tsoro ake wata guda aka ji za a yi an tsorata amma yanzu mu ya tsorace ga wannan mahaukacin nan gurin turo duk ya tada hankalin duniya wancan su tattara ma dukkan kudin su bashi wancan su haɗa kaza a bashi duk an rake ta kawai dan ya bada tsoro ya je ya shaƙe wani shugaban ƙasa kana tsoron kai je ya turo wasu robuna kawai daga sama su yi fara fara shirka wasu turo su shaƙe ka kawai shi kenan su tafi da kai duki ne baka gani shi baka bin yawon tsoron kai je turo wasu sojojin kare wanda ba ɗan adam ba kawai daga can ana jura su kawai su zo su birma ɗakin ka kurum su shaƙe ka kawai jirgi yana jiran su su yi fara shirka kawai shi ba abin in an halbe su ba ƙarfe ka halba ko a ci halbe su halbe ka duk kai ka kawai tsorata ka gare ga shi tsohon mahaukaci kurum wanda ya kare rayuwar shi kurum a bara da abin da kurum da shiganta ya kallo ta shugaban kasan yi mushi ba'a in ka tayi gurin shi ba sai ya maka ba in ba ni shugaban da ya ba shi ma dan kudade shi aka shi ne da yake ce na aboki na sai ka taba ga aboki da tsoho da dan yaro samari ce wannan aboki na ne aka a sha shayi aka mushi kyauta ta musamman aka yi abin saboda ya sha arni ya ji kuɗi a gani har ya ji kuɗi amma duk in ka tafi da darajarka da mutuncinka sai ya maka ba'a a maka dariya kaga ƙarshe dai amma shugaban ƙasar ku ba'a a ci mutuncin shi ka gani ai an gama da ku kawai ka gani an gama da ku a leka sarkinku a mishin ba'a amin to kai kuma abu kuma kawai mahaukacin arfi kurin ya kwankwadin ya shi kurin ya abu ya ce mu salon gace afirka mu salon gace duk wani wane ne kawai aikin kenan muna ta jawo shi kuma bayan da muka yi ya yi karhin muka wanda ya yi karhin shi mun bar wanda ya yi karhin shi kaji ne ba inda abin yake Allah ne ya karhin shi to mun kuma ka mun kuma ka in ka ce ka ai kaza a ce kai fitinan ne ka ai shirka a ce ku fitinan ne ka ai kaza a ce ku fitinan ne yan bori su borin su mashargan su shirkan su masu wasi abin su yan kokowa matsafa dan kokowa wani dan kokowa yake zancen ya je wai neman asiri ana tambaye damo shi da abin wai ya je kagar wani ne tuno ya musgeta sai da mutumin ya kibo ya bane ishe musgeta amma ya kaga mutu ya zama yana kallon waɗannan matsafa tsatsan shiga nan cike da layu kai ahlu sunna ma dan Allah in ba da ya lalace ba kai ahlu sunna wani zai zo ya yi sujada yamma wani ya bane wai kai ka zo kana kallo haka na kai wani ya kada wani kau kartun banza cinya a hili alfahi da aura cibiya a hili sindir kaukatai suna cin kuɗin banza kurum suna tsafa tsafi kuma haka zauna wai kai kana da namu ka zo ka kalli kartun banza da duk ma aka da sama waye ya ji ciwo waye an mishi kaza Allah to a kuma saboda kawa na turke su ana ba karti kuro abinci suna cinye mu mutane abinci kuma nan abin kumiya attajirai suke ta tura kuɗi wani ya ba da kaza dan tsabar munafunci yara suna sarke qur'ani ba su iya ba su musabaka zai ana bara ana bibiya kan kaga an ba da mota aiki ne in ba ɗan siyasa da aka san da yana ba da mota wani da yake abin nan kuma su ce ba da Allah ba kai munafiki a gana ka na ba da Allah ba dama siffar munafiki in ka ba da alladina yuzuna da tawina min al-munafiqat walladina la yajidun la yajidun in ka ba da ya ce kaza in kai komi ka ba da ba kai ba yanzu inda za a zo ana nan da dalibai ba a zabarar da su ba a zo a yi musabaka duba dalilin mota a baya a baya kagin a yi abin nan a bada malamin da ya hargatar da yara a kai shi makka a ɗau tafci ke mota ba shi Allah kagin wani a mashi arme wani a mashi a yi tafi don Allah ya za ka ga abin ya tafi kagin ya tsada riga an taimaka na abin to amma ko kowannan kale ka kaga kudade ne kurum ake tattarawa kudin ku ayo bar ka sauna ya ka ida da gwandan ya dira gidan wata karo sai sati wani duk zai kudin san kari su je su ba makafansu su ba shi yasa za ka zan sai a matsayarta a bara suke kare ka lura ba duk ba na duk ba bara musu ka je wani tikken kato ya zo shi kai da aka yi ta tika kar kasa matan ka suna gani ya daga ka sama mata da yara baba an daga shi kuma da tilin layu da dagumi da wai an daga ka care sama kuma layar da kambun da irin dukkan kawa iwa da ci kuma wani mai wando ya daga kai a jibga ka da kasa matan ka suna gani kuma ku zo kuna taimaka duk ƙarshen rayuwar su karuwar abara suke kare na to ai shi ne mana kawai aikin banza a yi tattala kuɗi ana ba abin da kuma duk wanda ya ba ɗan kokowa kuɗi ko ya ba ɗan balo kuɗi ko ya ba ya shirya sai an tambaye shi min ainihin tasabu wa fi ma'amfaka duk wanda ya ba da shirya tambayar da zai ba Allah ka saya ma ɗan balo mata shi ta yawa mawaƙi wane ne duk sai ka shirya amsar da za ka ba Allah kuɗin shi kai ka ba kanka Allah ne baka kuɗin to kuɗin da Allah baka ya ce ka ba waɗannan ƙartun to kaji matsalar mu inda take matsalar mu ta nan ne take fa wallahi ma wadatu yace ba ya fa qala fa aina qala hauna wa ma ila bani qurayza qala fa qala fa kharaja ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya wanke cikin shi duka ya kim sallallahu alaihi wasallam wannan kenan ya nuna mana hukuncin wallahi bin nan ya zama daidai Allah ta rama Allah da kuskuren Allah gafarta mana Allah ma rayuwar mu da Allah da kaka addinin musulunci da musulmi Allah iya mana abin da zamu iya ba za mu iya ba kasar mu Allah ba mu tsaro da kariya waɗannan fitintunu Allah subhanahu wataala kare mana duk masu niyyar ta da hankalin al'umma musulmi Allah subhanahu wataala mai da matarcin sa gare shi Allah ya ba da tsaro da tsaron shi kariya da kariyar shi ya rabbal alamin shi yin addu'a kan tsaro kanka ne kama ba wai irin na yan bid'a bane wani ayi taron can saukawa ne ne can munafincin banza da karka yi addu'ar wani ya ka zo aka shaƙi matarka da wannan bayi ka rubu har wani yan taro ne a zuciya an yi sauka kaza an yi wani bayi ta nan ba ita addu'a kana yawo ma ko Allah ya musa shi ke kuma kana so karka yi ma bayan baka kuɗi ba bari ka kai addu'a ka kama hanya hanya ma aka rasa ba za ka gane kuran ka ba kakkai addu'a ka gani saboda haka ita addu'a ba yi an ba da kuɗi ba irin na tsarin yan bid'a ko wani a tare ita wannan ma Allah bai kallanta ba sai wani an zo an sa bidiyo an sa wani ne wayi wata alkanu ta dauka ana haska wa ake so gani Allah sai an zo an yi hoto an yi bidiyo an kanka duk wannan fa kawai wahala ce duk wannan wa a ban ji ba yau to ka saboda haka kenan addu'a kawai kowa addu'a haƙi ne ka yi da waye don kuɗi ba kowa ba da kaza ana yin addu'a don kanka eh don kanka in kaza ta zauna lahiya ka zauna lahiya in kaza ba ta lahiya kai ma haka ke saboda haka kanka ne kama addu'a ba abin nan bane kai Allah subhanahu wataala sau kamar aminci da zaman lahiya yan kasuwa wanda suka samu asara bangaren gobara Allah subhanahu wataala ya maida musu gurbin kuma asarar da suka yi Allah ya sa ya zama musu kafara ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya canza musu da mafi albarka na jari da abin da suka rasa ya rabbal alamin kuma Allah ya tsare imanin mai tsare mutunci mai tsare dukiyoyinmu daga dukkanin fitintunu da kuma basata na musibu ya rabbal alamin Allah musalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Muhammad Thank you.